الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله شيغا بدا كراتو نقوما أولنا للتافي من البركة مطل البناء والأساس to har yanzu dai muna nan cikin gabatarwa ta malam shafi na tara inda mala yake magana akan misalai da yake kawo muna yadda za a auna kalma idan ta haɗu da alhazaf shafi harafi ko? to sai ce kazalikal fi'ilu to in ba manta ba ya ba mu misalai da sunaye ko? ismun da kuma saɓanin malaman larabci a kai na tasirifi malaman basara da malaman kufa to zai ba da misalin fi'ili shi ma da ya samu hazafi to shi ne ya ce ka zalikal fi'ilu hakanan fi'ili kamar wa'ada to wa'ada mu'tallul fa'ile bil wawi yana da illan wawi shi ne harafin da aka fara da shi fa'ul kalima to wal ƙiyasu fi mudari'ihi abin da yake daidai da kiyasi a mudari'insa a ce yawa'idu tunda can wa'a da aka ce eh to kaga in zaka mai da shi mudari'i sai ka ce yawa'idu sai ka ƙara harafin mudari'a ko ala wazni yaf'ilu shi kuma yawa'idu ma'auninsa yaf'ilu fa huzifat minhu alwawu sai aka shafe wawun allati hiya fa'ul kalima wadda ita fa'ul kalima me yasa aka shafe ta liwuqiha baina aduwataiha saboda ta uku tsakanin abokan kiyayya ta guda biyu ita wawun tana da makiya guda biyu alkasaratu wal ya'u eh wawun ba ta shiri da su ta yi hannun riga da su eh to ta zo tsakanin su to shi yasa aka bi shi yasa aka share ta ko kaga yau kaga ya'un ta zo ai kaga kasara ta zo to shi yasa aka shafe wawun din an gane sai ya koma fasara ya idu kaga ya idu madadin yau idu eh ala wazni ya ilu to in aka ce ka auna ya idu sai ka ce ya ilu tun da dama fa'ul kalima aka mi to a ma'auni ba za ta bayyana ba yawwa a ma'auni ba za ta bayyana ba to sai ka shafe ta ka ce ya ilu tambihun faɗakarwa idan hasala kalbun to in juyewa ya haɗu fil mauzuni ga lafazin da aka auna bi sababi ilalihi kuma an yi kalbin harafinsa ne saboda harafin na illa ne to fala naf'alu fihi shay'an to ba abinda zamu aikata bal nunazziluhu kama huwa sai mu saukar da ma'aunin kamar yadda kaliman yake fil mizani a mizani fa naqulu fi misli qala misali qala zamu ce ma'aunin ta ala wazni fa'ala wala naqulu qala ala wazni fa'ala ba za mu ce a yi ma'aunin ƙala fala ba eh saboda wannan alif ɗin ƙalbi ce daga wawun asluhu ƙawala an gane yawwa ta harraka tilwawuwan fataha ma ƙabla hafa ƙulibat alifan to madadin ƙawala sai koma ƙala eh to in mun zo ma'auni sai mu bar shi a asalinsa eh kawai sai mu ce fa'ala ƙala wazunuhu yauwa wancan kalbin ba ruwan mu da shi saboda kalbin ne lil ilali an yi shi ne saboda illa eh saboda illa dama duk sanda wawun ta samu wasali kuma harafin da yake gabanin ta ya samu fata to juye ta ake a mai da ita alif haka nan ita ma ya'un eh to haka ka'idar take kaman baya eh to sai koma ba'a saboda ta harrakatil ya'u wan fataha ma qablaha fa qulibat alifan eh to da ba'a eh da qala kaga duka alif din ba ta asali bace eh ba ta asali bace to wannan shine to shine sai mu ce ala wazni fala ba za mu faɗi haka ba li'anna aslahu qawala taharrakatil wawu wan fataha ma qablaha fa qulibat alifan fa asbaha qala eh to a larabci ba za ka ce qawala ba eh qawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za ka faɗi haka ba ya an tambaye ka sai ka ce a ni na koma ga asali ne to ai laraba ba sa aiki da asalin kaga kenan ba ka asali kake ba eh al'asuli shine ma kanat alaihi al'arab shi asali eh duk abinda laraba suke a kansa to shine asali abinda larabawa suka bar shi suka koma ga wani abu to wancan ba asali bane wanda za a rika a matsayin hujja kuma ana aiki da shi eh to sai an kula da wannan sosai wa misalul qalbi misalin qalbi ga suna ismul fa'il hadi misalin ismul fa'il na hadi to shi hadi din nan huwa maqalubu wahidin an jirkice shi ne daga wahidu asalinsa wahid ɗaya to sai koma hadi shi ma ɗayan da ake nufi eh duk da yana da ma'anoni daban-daban eh hadi mai kora dabbobi ana kiransa da hadi bilha ba ha ba wahuwa ismu fa'ilin min wahida to shi wahidun sunan fa'ili ne daga fi'ilin wahida ya hidu e wahida ya kaɗaita ya hidu yana kaɗaituwa yana ɗayantuwa aumin wahuda e wasu kuma suka ce a asalinsa daga wahuda ne alawazi ne fa'ula e ya hidu wa ya hudu akan ce ya hidu akan ce ya hudu وحادة ووحودة فهو واحد ووحيد إيه توحيد شما اسم الفائل واحد شما اسم الفائل وحودا مصدريني وحادة شما مصدريني duk da yana nufin abu ɗaya e to asalinsa dai wahidun sai aka yi kalbi sai koma mi sai koma hadi me aka yi kalbi kenan fa'ul kalima wawun eh ita ce aka yi kalbi sai ta koma ya'un eh yawa sai aka shigar da alif tsakanin ha'un da dalun sai koma hadi eh fadalla zalika wannan yayi nuni ala kauni hadi maqalubu wahidin cewa hadi an juyar da shi ne daga wahidu wahidu shi ne asali shi kuma wa wahidu ala wazi da fa'ilin ma'aunin wahidu shi kuma fa'ilun fahasala lahu kalbin to sai canza harafi ya samu gare shi hurhuru harafi an gane yawa wanda kalbin ne lil ilali eh wanda shi ake kira da alƙalbul ilali akwai alƙabli lil ibdali to shi kuma ba don illa ake yin sa ba canza wani harafi da wani harafi amma ba don illa ba fa asbahatil wawu sai wawun ta zamo allati hiya fa'ul kalima wadda ita ce fa'ul kalima fi wahidin kaga wawun ita ce farko ita ce fa'ul kalima to sai aka juye ta ya'an ta koma ya'un fi nihayatil kalima a ƙarshen kalmar hadi min hadiu eh hadiu a gane yawwa abinda aka fara yi shine daga ainihin shi wahidu din to sai aka ɗauke wawun din sai aka kai ta ƙarshe eh yana wahidu sai koma hadiu eh to kasara ba ta jan wawun to sai aka yi kalbin ita wawun din nan sake na sai aka mayar da ita yawun sai ya koma hadi eh sun maƙule batil wawu ya an lil munasaba sai aka juyar da wawun ta koma ya'un saboda munasaban kasara kasara ba ta jan wawun sai dai ya'un eh fahuwa hadi sai koma hadi to bayan yana hadi kuma sun ma huzifat ya'uhu wannan yawon ɗin kuma sai aka sake shafe ta ita dai wadda an kai kalbi daga wawun la'annahu manqusun saboda mankusi ne kuma ƙa'ida duk suna mankusi in ya zo na kira to shafe harafin illa ake yi gare shi an gane kamar faƙaɗe ma anta ƙaɗin kaga ba a ce ƙaɗi ba eh saboda ƙadin ismul fa'il ne kuma ya zo na kira sannan mankusi ne yawo to shi yasa aka shafe yawon din sai aka ce ƙadin ba ce ƙadi ba amma al'asulu ƙadi faƙadi ma an ta ƙadi shi ne asali to a ƙa'idan nahau ko larabci ko tasirifi duk suna mankusi in ka cire mai alif da lamun ka kawo shi munakkar to sai ka shafe harafin illa ɗin an gani shi ne ƙa'ida musamman fi halin raf'i a musamman in ya zo halin wato raf'a ko jarra idan kuma ya zo halin nasaba to sai ka yi ibdalin wannan tanwini da alif ra'aitu qadiyan sai ka tabbatar da yawon din a nan ba za a shafe ta ba to wannan shi ne fataƙulu sai ka ce fihi hadin to haka ake faɗa. in za ka kawo shi na kira kenan ko yauwa eh sabanin shi wancan na kiwo shi ba a shafe yawo eh hadil ibil ibili mai gargada raƙumma hadil bakari mai gargada shanu to shi ba a shafe yawo saboda shi ba na lissafi ba ne an gane na korawa ne to shi wannan na lissafi shi ake maka wannan bayanin yawwa shine ake shafe masa yawon din sai a ce hadin an gane fal alifu za'idatu to wannan alif da ke tsakiya za'ida ce fihi a cikin salamta ta gayyar ita ba ta canzawa tana na yadda take eh sun ba qaddimat lamul kalima sai aka gabatar da lamul kalima allati hiya dalu wadda ita ce dalun an gane alal fa'i akan fa'ul kalima eh me fa'ul kalima ha'un allati allati afwa allati hiya alwaw wadda ita ce wawun wadda aka shafe ko fa asbaha sai ya koma ala wazni alifin alifin tunda can mun ce ai an shafe ya'un hadin kenan ko yawwa kuma ya'un din asalin tawawun ce kuma ita ce fa'ul kalima to kaga a ma'auni kenan fa'ul ɗin kalima ita ce za ta zo ƙarshe ita ce za ta zo ƙarshe ha'un kuma ita ce ainul kalima dalun ita ce lamul kalima shi alif yana nan wada yake to in aka ce ka auna hadin sai ka ce alifun eh alifun eh ainun tana dauranta ha'un ita ce dama ainul kalima wahidun an gane yawa kaga daga wawun sai haun kenan haun ita ce mi ita ce ainul kalima ko ba haka ba to ka gani din dano ita ce karshe kaga ita ce lamul kalima to lamun din nan tana daurantar dalun na fatar an gane ya'un da aka shafe wadda aka yi kalbinta daga wawun to ita kuma fa'un tana muƙabalantarta to shine an baka hadin haka zaka auna shi sai ka ce waznuhu alifun alifun hadin a zai karatu sai makaranta dole wa misluhu to irin misalin hadin ko to haka akwai jahun Mm, na girma ko daraja mm. shi kuma makalubu wajihin mm. shi kuma asalinsa wajihu ne no. e kima ko daraja e, shi yasa aka kira fuska a yi wajihu saboda duk jikin dan adam a zahiri ta fi komai mi kima to shi yasa aka kira ta daga alwajihu ai e, e, daga wujaha ne ai daukaka da kima to shi yasa aka kira ta da alwajihu kawai laraba sun ka ce a bata wajihu kawai to wajihu aka yi kalbinsa sai koma jahun to kaga faƙuddimat fa'uhu sai aka gabatar da fa'ul kalima me fa'ul kalima hmm? bawun ka gani ko wajhu to sai aka gabatar da ita ala alami ala ainihi akan aininsa ai juhu juhu eh summa qulibatil wawu sannan sai aka sake kalbin ita wannan wawun din alifan sai ta koma alif sai ta koma ja hun yawwa kenan wazunuhu jaha sai ka ce mi afala eh eh shine ma'aunin jaha eh ainun kaga tana daurantar mi hmm? tana daurantar jimun fa'un fa to ka gani lamun fa to shine sai koma afala eh jaha eh to haka yake wa misluhu aisa yana daga cikin misalin sa fi'ilin aisa ya ɗebe tsammani shi kuma an yi kalbin saminali ya asi e daga ya asu ne aka yi kalbinsa na asalinsa ya isa sai koma a isa kaga ya isa ya ɗebe tsammani a isa shi ma ya ɗebe tsammani to asalin a isa ya isa ne an gane? ƙulibatil hamzatu sai aka yi kalbin hamza an gane? ga ta nan tsakiya makanal ya'i sai aka ɗauko ta aka maishe ta wurin ya'un kaga ya isa ya'un a farko hamza a tsakiya to sai aka ɗauko hamza ɗin aka dawo da ita farko aka ɗauki ya'un aka maishe ta wurinta sai koma mi fa asbaha ayisa to ya an ce ka auna ayisa sai ka ce ala wazini afila kaga ainihin tana mukabalantar mi hamza yawwa fa'un tana mukabalantar mi yau gagani lamun tana mukabalantar mi yau gagani sai ka ce a fela tasirifi ke da to wannan shi ake kira da tasirifi a aikace duk kalma in tana da irin wannan juye-juyen to sai ka gano nuna na asalinta mi aka juye mi aka canza ma mazauni a ina mazaunin nasa yake to wannan shi zai baka dama ka iya auna kalma din awu sahihi amma in baka gano ba za ka yi auna ta ba tunda akwai takadimi da ta'khiri akwai harafin da aka canza aka kawo wani to duk sai ka gano wannan to tasarifi kenan eh to in ya zan kana iya wannan da abin da ake bukata ga ɗalibi ya zan duk kalmar da aka bashi yana iya auna ta ko fi'ili ko suna akwai kalbi ko babu kalbi akwai hazafi ko babu akwai ziyada ko babu duk kalma to gwargwado in ka fahimci dan bayanan da ya maka to babu wata kalma da ba za ka yi auna ba babu to shi yasa wannan zai zama maka shimfiɗa yanzu in mun shiga cikin auzanu da za a kawo to za ka ji sauƙi eh saboda dama an riga an haɗa maka hanyoyi eh da ake bi a yi kaza da kaza to wal qalbu inda sarfiyina shi kalbi a gun malaman tasrifi lahu ahwalun yana da halulluka da yawa eh wani akan yi shi saboda ilali an gane wani saboda ibdali wani saboda ta'awidi suna nan da yawa faƙad ya kunu bil istiqaqi wani zubin ma yana komawa ga inda aka narko kalma din inda aka yi istiqaqin ta aka ɗebo ta eh aw bin nudurati wani zubin kuma yana koma zuwa ga nudura ma'ana kalma yadda take ba ta da yawa araba ba su ba ta da yawa ba su yawan ambatanta to sai su yi kalbin ta su ba ta wata fuskar wanda fuskan za ta sa sai suna yawan ambatunta tun da dama abinda ke sa su yi wannan kalbe-kalben saboda sauwaƙe lafazi kuma duk lafazin da kaga ya samu wannan kalbin to sai kaga ya fi sauƙin faɗa sama gada ya isa a isa a yi sa ya fi sauƙi eh hadin wahidin a gani to haka za ka yi ta gani eh ya idu yau wa idu ƙawala ƙala a gani to haka za ka yi ta gani eh su da'iman suna maili zuwa ga sauƙi laraba ba sa son in sun zo magana harshen su ya wahala eh to shi yasa yace wani zubin yana koma ga istiqaqi wani zubin kuma saboda nudura karanci kenan aw bi tashihi wani lokaci kuma dan ayi tashihin kalima din eh ayi tashihin ta wato ya zan ta tashi daga illa kenan an gane yawwa kaga wahidun kaga illa tana da illa din ko kuma shi hadi din amma aka ce hadin kaga shi kenan an kawar da wannan aw gairi zalika ko wani wannan to haza bi ikhtisarin shadidin mala yace wannan duk bayanin da nayi maka fa na takaita sosai eh ban yalwata ba kawai dai na dan eh an dan shafi abubuwa sama sama eh wa huwa aqallu ma yuqalu abinda na faɗa shine mafi karancin abinda ake faɗa a wannan babin filmi za da sarrafi gangane da ma'auni na tasarifi kenan akwai abubuwan da bai faɗa ba to kuma cikin karatu duk za su fito insha Allah a suna nan da yawa to wannan shine muqaddimin malam darasi mai zuwa an zo kai tsaye za a shiga eh duk gabatarwa ce eh duk gaba shimfiɗa ce eh saboda ya an shiga karatun aji eh saboda a wancan karatun kaga ba a yi wannan shimfiɗa ba eh to amma yanzu gwargwado an haska ma game da alhazfu da aziyada da alƙalbu gwargwado an ce ka yi bayani kana ɗan iya cewa wani abu ko da ba duka ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله